أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى لما من ترى wato muna cikin gazuwatul muraisi a cikin wannan babban littafi na nabiyu rahma siratun wa durusun wa'iba idan ba manta ba muna shafi na ɗari biyu da tara muna cikin wannan abin mara daɗi da makiya annabi alaihi salatu wassalam kuma makiya sahabbai makiya mata annabi alaihi salatu wassalam suke dangana wa na Aisha wato hadisatul ifki tsagi da kiri da aka yi wa nana Aisha kuma Allah madaukakin sarki ya wanke ta amma duk da haka wasu makiya Allah suna faɗa har yanzu to shine ma da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastashiru ba'd ashabihi fi sha'niha idan ba manta ba mun yi bayanin yadda wato ita sha'i'a din hadita din ta ta wato ta a cikin gari sannan muka zo muka yi bayanin na na aisha lokacin da ta nemi a ba ta izini don ta koma gurin iyayenta sannan yau za mu zo kuma mataki na uku inda take annabi ali ta salam bayan ta tafi gidansu sai take sai annabi yake neman shawara wasu daga cikin sahabbansa sai shani a kan shanin ina na aisha wai ya kamata a yi da ita قالت تتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب nana aisha ta ce sai annabi ali da haka salam ya kirawo sayyidina ali wa usama bin zaid da usama dan zaid sai na tabbata alwahyi yayin da wahayi ya wato ya yanke me yasa annabi bai kirawo sai da Abubakar da Umar ba bayan mun karanta hadisai da yawa a baya inda yake cewa da kantu ana wa Abi Bakr wa Umar wa qaratu ana wa Abi Bakr wa Umar a yakin badar ma kun gani zuwa ka nemi shawara to me yasa ba nemi shawarar su yanzu a nan ba me kuka fahimta me dalili ɗaya kenan shi sai na umar ba mana hadis ya ce shi sai na abubakar mahaifin na na aisha ne kuma hadisa al'amarin ya faru ne akan kyarsa kun ga ba za a kira shi ba shi sai na umar ba yauwa wannan wani fahimta ce saboda yana da zafi zai iya zartar da hukuncin da yake sai kuma wata fahimta yauwa wa abin da nake so a fito da shi kenan saboda yar sakiya ce a gurin na da Aisha kaga zai iya wakin wataƙila da wancan ta tarewa Hafsa kun fahimta ta tare mata fada zai iya ganin cewa yanzu ya tare in fadar na Aisha ta kau to ai sai yasa ce za ta motsa misali to duk saboda wayannan annabi ali da ta wasalam sai yake shawarta su gaba daya sai kira waɗanda suke wato ba su da alaka da matan irin yadda wato waɗannan iyayen su suke da alaka da ita suna da alaka da su amma kasancewar suna auren yaya a gurin su kun fahimta da ke ku ba irin alakar da sai da abubakar da na na aisha sai na umar suke da ita kanta na na aishar ba to ita annabi ya kirawo usama hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah ya kuma kirawo sayyidina ali Allah ya tsara masa yadda to bara mutum ya za su yadda shi ruhu ma fi ziraki ali ya kirawo su ne yana neman shawararsa dan yana so ya rabu da iyalinsa kun ji yadda kuka san cewa na na ya ita kai ce iyalin ba sai aka ce alihi iyalinsa gaba ɗaya yana so ya rabu da iyalinsa shawarar su yake nema kana ta ce fa amma usama shi usama ibnu zaidin ba shara alaini sai ba shawara shawar da ya ba annabi alaihi salatu wasalam bima ya'lamu min bara'ati ali dangane da abin da ya sani na kubutar iyalinsa abin da ya zo ana tambaye sai sai ni dai fahimta ta Allah na na Aisha ƙarya kai mata kage ni da annabi ya kira ya ce me zaka ce akan wannan abin da yake faruwa sai ce shi dai ya san na na Aisha kubutacciya ce wa abin da kai ba ta gurin daga shi sai annabi alaihi salatu wassalam wa billati ya'lamu fi nafsihi min al-wuti lahu ya kuma san cewa irin wato irin yadda yake kaunar su wa billati ya'lamu fi nafsi da abin da ya sani a cikin ransa min al-wudi lahum na daga soyayya da yake musu fa kana usama sai usama yace hum aluka ya rasulullah ni dai abin da na sani ita wannan baiwa Allah iyalin ka ce wala na'lamu ba abin da na sani wallahi na rantsi da Allah illa khairan in ba alheri ba abin da na sani akan na na Aisha alheri kawai na sani akan ta فقال يا ر... واما علي بن ابي طالب اما جي سيدنا علي فقال يا رسول الله سيتي يا مايكين الله da annabi ya ce kai kuma me zaka ci sai ce lam yuzayyik Allahu alayka Allah bai kuntata ba ba ya maikin Allah wan nisa'u tiwa kafir ba mata nan da yawa mata da ba ita ai suna da yawa abin da yake kenan wa tari jariyata tasduqu kawai ka kirawo baiwa kabarira ka tambaye ta za ta gaskata ma da yake faruwa a kanta qalat shi za a da ke cewa shi sai na alkalwihi yayi inda rakili ya ba da jawara cewa Allah zai je rantsar da sake kan yana so amma bai faɗa da rantsuwa kun fahimta da kyau ko shi ke cewa talwihi saboda haka zai ce amma a kirawo barira saboda ita barira da tijuwa ce da tijan yanzu idan da tijuwa ta zai gida amarya idan ta yi conceiving tana ganewa mace an je gurin likita ba ita za ta gane saboda yau da gobe ta jini ba kawai wallahi lokacin yarinya a gidan mijinta bata san ta yi conceiving ba amma kakarta ta sani to sai annabi alaihi salatu wasallam ya shigo da barira cikin harkar eh banduwa daukan ciki shine saboda haka kana tace bara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barira sai annabi alaihi salatu wasalam ya kirawo barira fakala sai ce ai barira bi ma'ana ya barira ya ke barira an ra'aiti fiha fiha shay'an yaribuki shin kin ga wani abu akan wannan akan Aisha wanda yake kike kokwantan sa akan ta kai abin da yake gani kina kokwanto qalat lahu barira sai barira ta ce la wallahi ba akaka bil haqqi a na rantsi da wanda wato ya aiko ka da gaskiya shine Allah in ra'aytu minha amran aghnituhu alaiha yace wato in ma na ga wani abu minha amran wani al'amari aghnituhu alaiha wanda nake aibanta ta da shi ko kuma ka ce in bi ma'ana ma ai ma ra'aytu minha amran aghnituhu alaiha ni ba ga wani al'amari da nake wato aibanta ta da shi ba aksara min annaha jariya fiye da a ce ita dai karamar yarinya ce hadisatu sunni wacce take yabba na bakwai domin lokacin da bata wuce kana sha biyar ba ko sha shida abin ya faru daidai lokacin mu tafi sha biyar ba ko sha shida ta ce wacce take yar bana bakwai wato mai ƙananan shekaru shine hadisatu sunni salamu an adina ahliha wacce zaka bata ajiyar kulli kawai ta ajiya bakin kofar ɗaki har wato dabbobi su zo baya a cikin a samu akuya ta zo baya a kulu ta cinye garin in ma za a kama ta da wani laifi to da wannan laifin za a kama ta amma ba da wancan abin ba ku duba wata magana da bari da sai abin da take nufi shine wallahi ni ba abin da na sani akan ta face in ma tana da wani laifi bai bi laifin ka kama ta da ta ba gari a kofar ɗaki akuya ta zo ta ci ba saboda kananan shekaru amma ba wancan abun ba domin ga falalliya ce gabarin sa ta rabta da bata san shi ba haka barira ce da annabi ya ji haka qalat da na ja tace fa kama rasulullah sai annabi alaihi salatu wassalam ya miƙe min yaumi a wannan yinin nasa fa ta'zara min abdullahi bin ubay bin salul ya je ya nemi hanzari cewa wa zai mar hanzari wa zai ba shi uzuri wa zai yarje masa akan Abdullahi dan Ubay dan Salul ra'atul munafiqina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa haka wa huwa ala al-minbar lokacin da ya hau kan minbari yace man ya'ziruni wa zai yanke min hanzari ne rajulin balagani azahu fi hadi akan wani mutum da wato cutarwarsa har ta wuce kaina ta faɗa kan iyalaina wa zai yanke min hanzari akan wannan kamar wa zai ɗauka min mataki a kansa wa minan ruwati man qala a cikin wanda suke ruwaya hadisa ko wanda cewa ya banya azurni min rajulin balagani adahu min aqti ahli baiti a cikin iyalan gidana a cikin ruwayar haka ya faɗa to wallahi na rantsi da Allah annabi yace na rantsi da Allah ma alimtu ala ahli illa khairan ban san komai akan iyalai na ban ba alheri ba wala kad zakaru rajulan hakika an ambaci wani mutum da ma alimtu alaihi illa khaira shi ma ban san komai akan san ba alheri ba shine wa tafwa da bin mu'addid wanda yayi mata jagorar zuwa ai shi yake hada da ita cewa yayi alfashiya da ita abin da suke faɗa kenan annabi alaihi salatu wasallam yace sun ambaci wani mutum da ban san komai akan san ba alheri ba wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i annabi yace kuma baya shiga wajen iyalai na an ba tare da ni ba kun ji da da annabi ya ba ta gwana bin mu'atil yace bai taba shigan min gida ba sai ina nan kana tafi fa kama ta bin mu'az sai ta ibnu mu'az ibnu abdul ashhad wato ahadu bani abdul ashhad sai ɗaya daga cikin kabilar bani abdul ashhad ya miƙe fa qala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ana ni zan ɗaukan ma fansa a kansa wallahi a ajiruka minhu wallahi zan ɗaukan maka fansa a kansa in ji ta bin ma'az shine shugaban aus yace in kana min al-ausi darabna ulukahu idan a cikin kabila bi yake ta aus wallahi ba jira za mu cire mai wuya wanda ya je ko kaje ga iyalin gidanka za mu cire mai wuya wa in kana min ikhwanina in ko daga cikin ƴan uwanmu ne min al-khazraj bangaren khazraj sai ke cewa amarta na kai zaka umarce mu umarce mu fa fa'alna fi amraka mu zaddada al'amarin mu akan ka al'amarin ka akan su kaga me yasa ya faɗi wannan saboda kun san dama a baya mun faɗa su ne manyan kabilu a Madina wanda suke daga bangaren musulmi Hausa da Kadara kuma ba ta ga mutu zuwa annabi ne yanzu suke zama inuwa ɗaya to dai ta yi magana ta hikima cewa wane ne ya faɗi wannan kalmar ga iyalanka ya bakin Allah in a kabilar ne yake sai magana da yake ma yace za ku cire ma wuya kaga baya neman izinin kowa yace amma a ƴan uwan mu ne ƴan uwan mu Hazrat daga cikin su daga cikin su yake kawai ka ba mu umarni mu je mu zartar da umarnin ka akan umarnin ka akan sa wannan kalmar da ya faɗa ba san kai to amma da yake ke dan ya matso fa saba sa'ad bin ubada Sa'ad bin Ubada kawai sai mike shugaban Khazraj wa huwa sayyidul Khazraj shine shugaban Khazraj wa kanat wato ummu Hassan bintu amlihi min fakhidihi wanda ummu Hassan yar babbansa min fakhidihi yar kabilar ce wa kana qablu dalika rajulan salihan na na ji kace wallahi kafin wannan abin ya faru abin da muka sani da Sa'ad dan Ubada mutumin kirki ne kawai yanzu walakin walakin ihtamalatu alhamiya sai dai zafin kabilanci ne da zai shi kawai ko kun fahimta da kyau inda ba dan kabilan su ne faɗa ba inda dan kabilan su ne yake yi faɗa ya san gaskiya aka faɗa ba abin da zai ce amma yanzu sai zafin kabilan kabilanci ya ɗebe alhamiya hamiyatul jahiliyatul ula da Allah yake faɗa sai wannan abin ya ɗebe shi fakala da sa'ad bin mu'az yana miƙewa sai ya ce sa'ad bin mu'az kazabta ƙarya kake ƙarya kake yi la'amurin lahi la taqtulu na rantsi da Allah ba za ku kashe shi ba wala taqdiru ala zalik kuma ba za ku samu damar haka ba ma fa qama usayd bin hudayr kawai sai usayd dan hudayr ya miƙi wa huwa ibn ammi sa'ad shi kuma dan babban sa'ad ne yani ibn mu'az yana nufin sa'ad bin mu'az yana miƙewa sai yace fa kana li sa'ad bin ubada yace sa'ad dan ubada kazabta kai ma kariya kake la'amrun lahi la naqtulan lahu wallahi sai mun kashe duk wanda yayi wa annabi irin wannan sai mun kashe fa innaka munafiqun kai munafiki ne su jajilu anil munafiki kana bawan ku munafikai kariya wata tawar al-hayyanu al-auzu da khazraj kawai sai kura ta tashi tsakanin auzu da khazraj shine ta tawar al-hayyan kura ta tashi tsakanin auzu da khazraj hatta mu an yaktadilu har sai da suka kusa yaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala al-minbar annabi kawai ya tsaya a tsaye akan minbari yana kallon domin lokacin da ya wannan duk suna cikin masallaci a zazzaune shi kuma yana kan mimbari aka fara wannan sa'insa sai annabi ya yi shiru yana kallon su falan ya zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khatibu da abin yayi yawa annabi ya kuɗe yana kwantar musu da hankali yana cewa a saurara a yi shiru irin kana bayani wata hayaniya da ta zo ga cewa jama'a a yi shiru jama'a ku yi mana shiru ku saurara a yi kaza annabi yana ta gaya musu haka hatta sakatu a sai da suka yi shiru suna yin shiru gaba ɗaya wata kata shi ma sai yi shiru ya ce wa bakai tu yomi zalik rana ya ta ce a wannan ranar tawa gaba ɗaya bakai tu kuka na rika yi kawai la ya kauli jam'un ya ce gaba ɗaya hawaye na bai yanke ba ai la yarka'u li dam'u hawaye na bai yanke ba a wannan rana wala aftahilu bi nawmi kace kuma ko kadan ban yi kwalli da bacci ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel thumma bakaitu laylatayn muqbila sannan dare mai ƙara zuwa washe gari da dare kuma yi bata ƙara yin bacci ba la yarka'u li dam'u tace hawaye bai yanke mun ba rana ta biyu kenan wala ta hilu bi naumin tace ban sa ban yi kwalli ban yi tozali da bacci ba ba asba indi a bawaya kawai da gari ya waye sai iyaye na suka zo suka waye gari suka zo guri na wa kadi ba kai tulaila ta ni wa yawman tace na yi kukan kwana biyu da yini daya hawaye ba ya yanke mata hatta azunnu anna al-bukaa falikun kabidi tace wallahi har sai da nayi tsammanin kuka sai ya tsinka min zuciya saboda kuka kawai qalat tati ba baina ma huma jalisani indi suna nan a guri na a zaune wa ana biki ina ta kuka injina na aisha idan ta zana timra'atun min al'asar kawai sai ga wata mata ta zo ta nemi izini cewa za ta shigo gurin na na aisha fa adintu laha ne mata izini wajen da tattabuki mai sai ta zo kusa da ni ni ma ta zauna kawai ta rika kuka kawai zuwa sai ta taya ta kuka saboda abin abu ne painful mai ciwo amma wasu makiya Allah yanzu suna faɗa suna waka haka yanzu shi a ce suna waƙoƙi za ka akwai waka da za ka minti arba'in da biyar aka kawai wani matsiyaci ya yi kawai zagin na na sha gaba ɗaya yake a ciki yana kawo wayannan abubuwan saboda haka مفاتيحة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة في الموضوع هي تنا gidansu. budin da wato wato budin manzo jira da abinci Allah tabbata a gare shi dangane da nana Aisha fil mawdu'i dangane da wannan abin da ke faruwa wanda wajiha da kuma irin amsar da ta bayar wato budin da aka samu bayan an yi kwana sama sati uku yanzu ba ana abu daya sati hudu ma don wani mai ruwaya ma cewa kwana talatin cir ana ta wannan abun ba bai na na duka zali na na ta ce muna nan a zaune a wannan yanayin idda kala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama kawai sai annabi alaihi salatu wasallam ya shigo mana ya sallama sun majalasa sai ya zauna kada ta ce walam ya jilis indi bai zauna a wajena ba min yau mi kila lima kila qablaha tun daga ranar da aka faɗa abin da aka faɗa kafin wannan ranar ta ce bai ƙara zama a kusa da ni ba sai wannan ranar da ya shigo gidanmu duk tsawon wannan kwanakin ai da mun biya a baya idan annabi ya shigo cikin gida da yake ta kai fatiku ya taddi da ciki baya zuwa inda take wa kad makasa shaharan la yuha ilai ya zo na tsawon wata ɗaya ba ya mar wahayi ba sai sha'ani akan sha'ani na bi shay'in da wani abu قالت تتي فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم kawai sai annabi alaihi salatu wassalam sai aka ji kawai istashhada kawai yayi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا حين جلس يعين بيزونا ثم قال سيتي أما بعد لنا كما سيتي بايا حكا يا عائشة يا كي عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا kun ga da san bai wata magana ba sai yanzu sai yace na samu labari a kanki an ce kin yi kaza da kaza da kaza fa in kunti bari adam in kin kasance bari a kubutacciya ce ke fa sai bari akin lahu dan sannan Allah zai kubutar da wa in kunti almamti bi zambi idan kuma kin ta kuɗi da wani zunubi kin san kin yi laifi fastaghfirillah to ki nemi gafarar Allah wa tubi ilai tuba ki koma zuwa gare shi fa innal abda domin ibawa idan aka raba bi zambi mutukar ya bayyana zunubinsa sun mataba ya tuba taban lawa alaihi Allah yana karɓar tubansa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu ana ja ta ce yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya gama maganarsa kalanta dam'i kawai sai wannan kawayen nawa ya kafi kun ga da ya ki tsayawa gaba daya yana tana yana faɗan wannan sai ta ce kawai awayen ya kafi tsaf hatta ma uhitu minhu kasra ta ce wallahi ko dugo dai ba na samu a idona gaba daya ya kafi وقلت لأبي زينة وما يبينا عجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال كبار أمزع في مكونا زوا ga annabi alaihi salatu wasalam akan wannan abin da ya faɗa tace sai ta Abu Bakar kana dai wallahi ma adri ma aqul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san me zan ga yawa annabi alaihi salatu wasalam ba ni sai da Abu Bakar kana sai tace wa ana dariyatu alhali ni kuma hoki abuwan saboda haka fa qulti li ummi sai na kai mahaifiya ta ummu ruman ummu ruman ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma qala ya ce mahaifiya ta ki ba ni ansa a maimako na zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam akan wannan abin da ya faɗa kana tace wallahi ma adiri ma aqul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san me zan ga annabi ba kana tace wa ana jariyatu hadith jariyatun hadithatu sinni ni kuma alhali gani budurwa ce hadifatu sunni mai karanci shekaru la qara'u kafiran min alquran a lokacin ma ban karanta da yawa daga cikin alqurani ba na ni karanta wani abu kawai wa qultu sai nace inni wallahi ni dai na rantsi da Allah laqad alimtum annakum sami'tum ma tahaddatha bi nas na san cewa kun ji abin da mutane suke tattaunawa a kaina a tattaka rafi anfusikum kuma ya zo ya tabbata a zukatanku Allah ba take wa saddaqtum bi kuma kun gaskata shi wala in kuntu lakum inda nan ce da ku inni bari'a ni kuma tafiya ce ban yi abin nan da ake zargi na ba wallahu ya'lamu anni la bari'a Allah ya san cewa dama ni ku tafiya ce ban ba la tusaddiquni bi zalik ku kuma ba za ku gaskata na aka haka ba ta gaya musu haka wala in a'taraftu lakum bi amri inda zan yi burki da wani al'amari na ce rayi wallahu ya'lamu anni bari'a Allah ya san ni ku tafiya ce ban ba la tusaddiqunni da na ku gaskata ni kuke yi kun yarda nayi fa wallahi na rantsi da Allah ma ajidu li wa lakum mathalan ba wani misali da na samu wa kaina kuma kuma an samu muku illa misali ai illa misali ba ke irin misalin aba Yusuf mahaifin annabi Yusuf annabi yaqub alaihi salam in kana lokacin da yake cewa wa sabrun jamil ai amri sabrun jamil shine abin da malamin tafsiri ke fasara al'amari na shine hakuri wanda yake kyakkyawan hakuri wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako alama ta sifon abin da abu da abin da kuke sifai tani da shi thumma tahawwantu tace ina kwanta sai na juya shine tahawwantu da ta juyo tana fuskantar su kawai yanzu ta juya ba ta ba su baya. Wasta ja'atu ala firashi naka gida kawai akan shimfiɗa ta nai kwanciya ta wa ana wallahi hina idin a'lamu anni bariya tace a wannan lokacin wallahi na san cewa ni kubutacciya ce domin ban ba wa anna allaha mubarri bi bara'ati kuma Allah madaukakin sarki zai zo mubarri zai kubutar da ni bi bara'ati da kubuta ta domin ban ba walakin sai dai wallahi ma kuntu azunnu mata wa tsammanin anna laha yunzilu fi sha'ani wahayan yutla akan sha'ani na Allah zai saukar da wani wahayi da za a rika karantawa ba sai ban taba tsammanin haka ba wani sha'ani fi nafsi wato al'amari na akan kaina kuma kana hakara min an ya takallama lahu fiya ina ganin ban isa Allah madaukakin sarki yayi magana a kaina bi amrin da wani al'amari yutla da za a rika karanta shi ba wani sha'ani fi nafsi oji walakin sai dai kuntu arju ina fatan an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ta fatan Allah ya sa annabi alaihi salatu wasallam ya gani bin naumi a baccin sa ru'ya ya ga wani mafarki yubari wa lahu biha wannan Allah zai kubutar da ni da ita ita kawai tsammanin ta kenan ta san je Allah ya yarda Allah zai sa annabi ya mafarki wani lokaci da za a kubutar da ita daga wannan abin da ake gaya mata ana haka kuwa nuzulul wahyi bi bara'ati Aisha sai ga wahayi ya sauka dan wato yin bara'a dan ya kubutar da rana Aisha Allah ya kara mata ita kara tace ba wallahi ta rantsi da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisau annabi alaihi salatu wasallam bai bar wannan gurin nasa ba wala qaraja ahadun min ahli albayti ba wanda ya fita daga wannan gidan hatta anzala Allahu ala nabi kawai sai Allah ya sauko wa annabinsa yi saukar masa ayoyi fa kaza hu ma kana yakhudhu min al-bura'a sai abinda ya kasance yana wato samun annabi alaihi salatu wasalam wato na tsanani da gumi kawai sai ta ko ya fara wato ya san ya zamto ya fara samun annabi alaihi salatu wasalam yanayin sa ya canja idan za a yi wa annabi wahayi sai yanayin sa ya canja hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-jumal har sai da ya zamto wato gumi na ceto mata misalin dumani yadda ka san yankin wani abu wato guda guda min al'araki na gumi fi yawmin shadid a ranar da ake muku mukun sanyi ana tsananin sanyi amma sai ga annabi na gumi na ceto mata me sai kali da kauli saboda nauyin zancen da za a saukar mata allazi unzila alayya wanda aka saukar a kaina ada Allah ya inna sanulqi alayka qawlan thaqila Nana Aisha ta ce idan annabi ya za a man wahayi kabar ta na cikin sinya ta idan aka fara man wahayi sai na ji kamar zai gurgurgu za mun kashi na saboda nauyin da yake yi idan yana kan dabba kamar yadda ya zo a cikin tafsira ko idan yana kan dabba har sai dabba ta koma kasa wuyan ta ya haɗu da dan tagaryan kasa saboda nauyin da annabi yake yi idan ana man wahayi to saboda haka shine take cewa قالت تتي فسوريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم kawai sai aka yayi masa aka yayi masa shine fasuriya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka yayi mana abin da yake wato na wannan nauyin an gama wahayi kawai sai ga annabi wa huwa yadhaku sai ga annabi yana dariya sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya fara dariya wa kana awwal kalimatin takallama biha farkon kalmar da ya fara faɗa kuwa kawai cewa an kana ji sai gaji ya ce da ni ya Aisha ya ki Aisha ihmadillah ki gode wa Allah wa min ruwati man qala a cikin wanda suka yi ruwaya akwai wanda yace abushiri ya Aisha albishirin ki ya ki Aisha amma wa amma lahu faqad barra'i Allah madaukakin sarki ya kubutar da ki faqalat li ummi sai mai ta tafi da ni komi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ta shi ki je ki tafi gurin annabi ki rungume shi ya ki Aisha nana um ummur man ta gaya mata haka tace la walla la aqumu ilai nana Aisha tace wallahi ba za ni ba ba zan miƙe in je gurin sa ba wala ahmadu illa Allah ba wanda zan gode wa umma Allah ba wa huwa alladhi anzala bara'ati domin shi ya saukar da kubuta ta Allahu akbar fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi wato a cikin alkur'ani mai girma sai yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum al akira al ayat ayoyi guda goma ta sha ɗaya zuwa ta ashirin abinda Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki hakika wanda suka zo da wannan kagen a kanki usbatun minkum wasu tawaga ne daga cikin ku an yi wato maganganu a kan me ake nufi da usba mutum nawa ne wasu suka ce yana fara daga mutum talatin arba'in wasu suka ce a mutum goma sha kuma abin da ya fi nuna ya fi fitowa daidai kisan annabi Yusuf da yan uwansa an gane ko yawwa saboda haka wannan yan uwa na biyu din sun go su goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki wato kiran da ya usba haka Allah ya kira wasu usba wato wata tawagar mutane to Allah madaukakin sarki ya ce wannan suka zo da kage akan ki ke yayi da usbatun minkum wata tawagar mutane ne daga cikin ku goma sha zuwa sama shine usba la tahsabuhu sharran lakum ka taɓa tsammanin wannan abun sharri ne a gare ku kina na Aisha da yan uwanki da iyayenki da duk masoyanki kar mu taɓa tsammanin sharri ne a gare mu shine la ta haka bu sharran lakum sai Allah yake bal huwa khairul lakum ku bar wannan zance kagen da aka yi wata alkhairi ne a gare ku li kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su maktasaba min al-ithm za a taka masa da abin da ya tsoro ta na zunubi akan yi miki kage fabrication wallahi da wallaki burahu wanda ya dauki kayan zunubin kuwa shine wa Abdullahi bin Ubay bin Salul lahu azabun azim kai azaba mai radadi a kansa shi na ta zunubin na musamman ne ta ta azaba ta musamman Allah shi ya san me zai masa shi president din munafikan sai Allah yake laula in sami'tu mugu dan me haka za ka fassara laula ko kuma ka ce ina ba idan ka dawo kan suminta da ibn usata da zamu zo kansa nan gaba idan ka dawo kansa abdullahi bin rawaha da hamna bin tujashi to idan ka zo fassara akan sai ka ce ina ba ina ba su kuma wayancan munafikai ka ce musu dammi dammi yasa laula in sami'tumuhu ina ba lokacin da kuka ji maganar zanna almu'minuna wal mu'minat kun zata wa mu'mine maza da mata khairan alheri ku ce da an zo da ana zuwa ce ai wa da yake kaza kaza kaza abin da yake so na farko ka fara exoneration din sa kuma ko a cikin mu haka kan ce wani ba na tsammanin zai yi gaskiya gaskiya ba na tsammanin idan abin ya zo ya tabbata yayi kuma sai ka ce to to Allah ya kiyaye mu shi kuma Allah ya shirye shi domin ka san kai iya sanin da kai mar mutumin kirki ne to idan in dai mutum ba wai dama ya tasiri bane yayi kuti to wannan ma ba ya da kan ma kai exoneration din san kai aka yau da kanka an gane ko yau wannan wajibi ma a ga ya jama'a su guje shi tazallam wastajid wastafi hazir wa arif bid'atan fiskal mujahid haka wani mawaki yake faɗa saboda haka irin wannan mutanen bayyana su ake dan ma a guje su Sa'id ibn Malik na tubansu? Yawwa, to ka kama hadisin Sa'id ibn Malik, da wani yake cewa ai ba kun da ya hana shi fitowa in ba amaryan nan da yi ba, kawai sanyi yake ji ya lulluɓa. Sai wani ya dage ya karya dage ya tsaya. Ba mu san ko komai ba akan kawo sai alkhairi. To haka ake so mu zama mu ma akan kanmu. Wallahi da haka muke da an zaura lafiya. idan ka ji abu akan mutum ka fara kyautata masa alkhairi to saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa idan ma sun zatawa muminai maza da mata alkhairi shine zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin da ma sun sani sun ce wannan a kira ne mabayyani a wannan ayyukan banza ne abin da za a faɗa ana zuwa ka ce da Allah ta shi ba ma san firirita wannan zancen banza ne sai Allah ya ce laula jawo alaihi dan me yasa ba su zo sun zo masa shi sabuwar bin mu'akkal da suke wa sharri dan me yasa ba su zo mata bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo shaidu hudu ba fa idan lam ya'tu bi shuhada'i in har ba su zo da wannan shaidun ba fa ulaika inda Allah humul kadibun to a gurin Allah maka ne ta ne kawai to shine Allah madaukakin sarki yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afadtum haka ne ko ba dan falalar Allah madaukakin sarki wa da rahmarsa lamassakum fima afadtum wato da azaba bai radadi ta shafe ku dangane da kutsawar da kuka yi da su a nan da ku am tsama hasan bin sabit su abin da ya faru fa kawai ana zuwa ana zancen ne sai kai amma irin wannan kawai mutum ya ce amma ba kyauta ba su wancan magana sun yada ba ita hamnatu bintu bintu jahash saboda akwai yayarta a gidan annabi alaihi salatu wasalam sai take jin yayarta kishi ana zuwa aka faɗa aka ce dama wa ya gaya musu irin wani abun da mata ba ta je ta yada ba amma ta tofa to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana nan da masakum fi ma afattum fi azabun azim da dangane da abin da kuka kutsa kuka toba a cikin sa da azaba mai ratsadi babba ta shafe ku sai Allah ya ce in salakaunahu bi alfinatikum ku tuna lokacin da kuka yi tafa shine Allah ya kawo kalmar bitalaki irin wato a talaki shine ana gama ana zuwa ana fara faɗa ka kawai ka dora ba ba gaban ka haka yi ba shine a talaki ba shine Allah ya Allah ya hana annabi ba lokacin da malaika Jibril ya zo yana yi mata talaki na alqur'ani zai rika tabewa Allah ya ce la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana ka daina motsa harshenka lokacin da ake ana yi kana yi inna alaina jam'ahu za mu tattara ma shi wa qur'ana ai wa qira'atahu da karatun sa za mu tara ma gaba daya to shi Allah ya ce in tala kaunahu bi alsinatikum ku tuna lokacin da kuke tafassantan da harsunan kuna tafarsa in tala kaunahu bi alsinatikum wa alsinatikum ko me gaba ayar ma وتقولون بأقوالكم ما ليس لكم به علم كنا فتا دباكنكم irin abubuwan da ba ku da ilimi a kansa wa tahtabunahu hayyina kuna tsammanin abu ne dan kankani wa huwa inda lahi azim alhali babban abu ne a gurin Allah wannan magana fa har ɗan shi'a yanzu ana gaya musu masu zakin Aisha har yanzu wa tahtabunahu hayyina kuna tsammanin zakin na rayin ya kankanin abu ne wa huwa inda lahi azim babban abu ne a gurin Allah babban al'amari ne a gurin Allah maɗaukakin sarki. Sai Allah ya ce laula istami'tumuhu dan me yasa lokacin da kuka ji wannan magana qultum ma yakunu lana ba ku ce mu bai dace da mu ba an ta kallama fi hada bi magana akan wannan bai kamata ba subhanaka hadha buhtanun azim ai kamata yayi da kun ji ku ce a wannan kira ne babban ma kuwa sai Allah kuma ya koma yi musu wa'azi ya'idukum Allah wannan kalmar ya'idukum Allah da wala in sami'tumu in talakawnahu da ta hasan ko shakka da su ake hasan bin sabit hamna bin tujash abdullahi bin rawaha sai Allah yake ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan Allah ya nemi ku wa'azi kar ku ƙara komawa kwatan kwatin irin wannan maganar har abada in kuntum mu'mini sai Allah ya sa kirani da jawabu shirk mutukar ku muminai ne kan ku kara yin irin wannan wa yubayyinu lahu lakum al-ayat sannan Allah yana bayyana muku ayoyi a fili wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima Allah bai tsaya a nan ba har yanzu ba duk lokaci guda aka saukar da wannan sai Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an taji'a al-fahisha bil ladina amanu lallai wanda suke so su rika yada alfashi a cikin waɗanda suka yi imani lu'inu fi duniya wal akhirah Allah ya tsine musu tun a duniya wal akhirah da lahira irin yan shi'a da suke yada alfashi cewa na Aisha ta yi kage kudi ban ga wai dalilin da zai sa ka ji kunyar mai zakin sahabbai ba shi mai kunyar zakin iyalan annabin mu kuma sai ka tausaya masa shi da da wasu za su rika wani kamu a tsaye tsayin magana in kun ji ana magana da yan shi'a wai kashi kashi ne a ce ma akwai manyan tashoshi biyar ƙananan kuma sha biyu a yanzu gaba ɗaya ba da kowace yin ba guda ɗaya ba su ne masu zagin sahabbai al-isna a shari'a ita kare muke da ita ba mu da ismailiyya hanifiya da waye imaniyya muke da ita kawai su ne masu zagin sahabbai zaidiya babu wanda aka zaidiya su suna sassauta ba ta zage ta kawai su su rigima su daya wajen kilafa ne suke da guri daya amma su wayannan da muke da su masu zagin Aisha da Abubakar masu kafirta su ne su ne ba mu da wasu su waye jagororin ba su zazzaki bane to imamiyya suke yi imamiyya ake in ma kaukau wani ya je ya fata lokacin zai je wace ya gano wace ake yi ita ake yi ita dai guda ɗayan nan tsotsar ita suke yi wace iran suka yan dakon iran ita ake yi wanda za a fito titi a tsine wa mu'awiya a tsine wa abu sufiyan a tsine wa nana aisha a tsine wa abubakar da umar da sayyidina usman ita ake yi a garin nan gaba ɗaya najeriya ita ake yi to shine Allah ya ce masu yaɗa irin wannan Allah ya tsine musu a duniya da lahira Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah yana sana amma ku ba ku sani ba shi ya san komai sai Allah madaukakin sarki ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah rahufur rahim ba dan falalar ubangiji madaukakin sarki da rahmarsa ba wato shine aka goge jawabu sharri da cikin ku ya ga muku shine wato wa laula fadlullahi wa rahmatuhu ba dan falalar ubangiji da rahmatsa ba to da jikin ku ya ga mu to sai dai kawai wa anna allaha rahufur rahim Allah mai wato rauf ne mai tausayi ne rahimun kuma mai jin kai kun ga Allah ya wanke na Aisha da aya goma cir a lokaci guda amma har yanzu a gurin wayannan makiya Allah makiya Annabi alaihi salatu wassalam duk ba ruwansu da wannan ayoyi sam su dama wayan san abin da ya za a gana kafurta saboda duk wanda ya yi musharaka a yakin siffin kawai kafuri ne duk nagartarsa a yakin siffin yan magoya bayan muawiya wajen mutum dubu saba'in ne to gaba ɗaya wannan mutanen tun da ka koya muawiya baya kawai arme ne kai magoya bayan sayi na mutum dubu ɗari to in dai to kun ga hatta na dubu ɗarin can da suka goya sayi na alibaya zo dai ai cikin su ba tafai ne duka ba magana ake ta tabi'ai da waye tafai yan tsirari ne a nan amma zini ya tsire yake hada da wasu makamantan su to kawai in dai ka shiga yakin muawiya da kuma na talha da zubairu da kuma na aisha da aka yi jamal to kawai sunan ma aure ne kai kowa ne kai so da haka daidai wannan gabar na ga ya kamata in yi dajiya mu gaya wa kanmu gaskiya kuma ko ba masu kun ga matsalolin nan da suke faruwa ana ta gaya wa mutane ba ta yadda wallahi tallahi in ba mu yi wasa ba za su zo su rika cin mahar gida an ya faɗa mutane da yawa da ana yawan bayani akan irin makirkin da shi'a suka fito da su kun ga har wannan tabargarar da yan ɗarika suke yi wallahi tallahi shi'a su suka zo suka yi alliance da su kuma dama in dai mutum yana karatu yan ɗariƙa su yi hakuri iya mutum suna amma sai mun faɗa in dai mutum yana karatu ya karanta wa'annan littattafan abubuwan nan da ake faɗa wanda abdul in ya zo ta fargaza akan annabi alaihi salatu wasalam dama akwai su akwai sai dai jahili ne kai baka karatu amma wallahi a cikin littattafai da shehu ibrahim ya rubuta wallahi raranci da allah akwai wannan hakika akwai su shi za mutum zai mun musu na ga yawan ɗazu na kin za ka yi musu sai ina da wasu littattafan zai ɗauko ka karanta ni ne ban gane larabcin ba ka faɗi me yake nufi kuma a ɗauko jawahirul ma'ani ita ma a baje ta da take cewa salatul fati ya fi qur'ani sau dubu da a cike yake amma saboda ba ma san Allah mun taso muna iyaye da kakanni to yanzu an taɓa annabi kuma ba ambiguity word aka kawo ba da ina sun ka ambiguity word za mu iya ba su kariya ni iya cewa dan uwanmu ne musulmi ba zai gaya annaba haka ba to ba ambiguity ba ne kalma ce na cewa ko zai taso daga madina da kabarinsa da wa ake da shi ake kuma ya kama sunansa babban sunan saboda haka babu wani hanzari billahi la ilaha illa huwa duk wani wanda ya rika a ɗariƙa ya san da yake to ya san da wannan kawai dai wanda muke wa hanzari shine jahilan su da ake ba su kaunar Allah kawai da annabinsa su wannan ne ya kai su ba su sani ba amma wallahi tallahi duk wanda ya karatu jikin gidanmu nan min house din ma gandu akwai wanda ya zauna shekara sama da sha biyar baya wani abubuwan ya rika za ka je yaya ta je gurin da tana zuwa ya ce ga wani wuri ya ba ta yace in dai kika kai kayi da ki daina sallah domin Allah yake bi bashi wallahi tallahi haka za mu je wani lokacin mu dana gaban kana abin nan din bal gumi na bal amma ya kalle ke ce yaya kanka fuskar ka dan haske take ko sallah baka ruba ba baka yi ba amma zai gaya ma wannan a lokacin za a baka wani abubuwa sai in kai ka daina sallah ai Allah yanzu shi kake bin bashi ko mutum nawa ne aka yi a garin nan suka fito suka rika faɗa akwai malamin da ya fito a garin nan ya ce ya rantsi da Allah a ranar alkiyama duk mai yin tsarikar da an kwara aka yake aljanna domin Allah zai rika cewa sai ya shiga yana shi ba zai shiga ba ba dai rawanci ya faɗa ba ko da in ya wurin ciwon lantana ka ce ba ma ji da hausa ya faɗa duk wannan abubuwan to yanzu duk abin ya kauka nan ya kauce kuma ya da kan annabi alaihi salatu wasalam waye kai da za mu daga ma kafa an ka taba annabi idan baka dawo shi akan wannan ba kai ma munafiki ne kuma kai ma ka kafurta in kai yadda da wannan abin da ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam ina a kibar da muke karanta da azumi ta ƙarya ce ashe a cikin ashifa ya kawo alƙazi iya yace idan mutum ya ci mutunci annabi ko ya tuba sai an kashe shi ko ka ba a tuba ne in ka ko ka tuba sai an yanka ka ka'ida kenan ina a kibar take kuma abin ta kai mu da wuce kirarin mun fi kowa kan annabi mawakan mu suna yawan faɗa cewa har maka da madina sun biyu sun fi san annabi mawakan kano ba haka ake faɗa ba cewa maka da madina ba abin da za su gaya musu wajen kauna annabi alaihi salatu wasalam sai ga shi a can tagariyar cikin metropolitan a metropolitan din ma a cikin Kano municipal a Kano municipal din ma cikin Badana a cikin unguwar Mafarari mutum ya zo ya gaya annabi maganganu kuma ya fita lafiya mun ci sha bakwai yana faɗa abin da ya ga dama mu da ake kallon mu cewa duk ɗan bayan Badana jahilai ne ɗan boko na tabbatar ga Allah wallahi a wajen mu yayi ba zai sha ba wallahi tallahi sai dai a kawo sai dai uwarsa ta haifi wani to shi da san rakumin yara muke wa annabi na ƙarya wannan abun kunya ne a gurinmu da yawa wasu mutane daga wurare wasu garuruwan a rika kiran mu ana wai gaske ne da Allah na abun a Kano ya faru mu ce gaskiya ne wani bawa Allah da ya kira wani daga Niger ya ce amma kunya abun kunya na ce mun yi rayata mun yi kam da za a rika cewa an kama wasu ba ka da tabbacin cewa wanda aka kama akwai wannan zindikin babu ba ka da shi domin na rantsi da Allah wannan mutumin da kuka ga yana wannan abin yana saurin gindi na wanya a garin nan suna da shi har wanda ya zo ya ji ta aljanna ji ta mutan nan ta kawo yake ko wane ne to yayi wancan waƙoƙin ya rika cewa a wato an ta shewin ya lam ya bidu lam yulad da ya ba ba haife shi ba me aka yi ma ai ba abin da aka yi ma ya yi magana ku cikin mutane ya izala iyayenta da mu ba ƴaƴanta ba kawai in dai faɗa gaskiya ta izala to sai an faɗa a taɓa annaba ne salatu wasalam kuma a yi magana ku cikin mutane yan kaza abin ya wuce yanzu kan duk wanda zai wuce ya koma kan annaba alaihi salatu wasalam idan ba za ka ba annabi kariya ba me amfanin sallar da kake me amfanin karatun da kake duk wani abu da za ka yi takama da shi ba shi da wani amfani sai an yi magana mutane ku ce kaza kaza kawai ba a san gaskiya har wanda suke wuduwa suna cewa suna exonerating kansu cewa su babu ruwansu billahi la ilaha illa illa huwa a cikin littattafansa akwai wani malami da kama shi a gaida manyan babban shehi na tijjaniya a gaida da yace ai cewa yayi daidai duk abin da ake yi akwai shi amma bai kamata wai ya faɗa ba ko ba haka ya faɗa ba duk wanda ya ji rediyo jiya ya ji cewa ya kawai wani lokacin wanda ya gaya wa bai kamata ya gaya musu ba saboda kai munkiri ne mahajubi kai yanzu baka da rika mahajubi ne kai munkiri wai ba za ka gane me ake faɗa ba kawai ka zo a nan goma ka karkai mana rashin mutunci kawai sai mutum ya kalli kwata ya ce Allah ce ya kalli banka ya ce mata Allah ka kalmi haka suka rike mana sai da Allah ya sa muka miƙe na san muna ta shirme muna ta bal muka koma karatu kawai to shine Allah ya cikin yardan Allah da yake Allah yana taimakawa gaskiya duk karancin masu da wallahi muka zo muka danne su. Suna nan muna da ire-iren su wanda ba sa sallah. Suna nan da cikin ganda albasa an kaje akwai su. Saboda yanzu Allah ke bi bashi gatarin zunubi ne da su. Su zunubin su idan suna yin wannan talatin idan suna yi da zikirin su in ba ta zina su yi luwaɗi su yi su damfara wai duk gaba ɗaya sai ya zanto zunubin nasu ya zo ya zama to ya zama incident ma ladan su kai a haka fa yake kuma ana sani manyan garin nan sun sani ai ga littattafai ba a gani ya kusa da gida littattafai ko ni almajiri ina da wasu daga ciki a ɗauko a baje ma kai da kace ka yarda da littafin ka fassara me ake nufi kowa da ya san kalmomin larabci daga alifin ne zuwa yawon baka saka mana wasu ba kuma akwai dictionary kala kala idan ka gama fassara sai mu ce ɗauko a ɗauko a ɗauko dictionary a ji daga ina ka za kulo a cikin littattafai haka suke amma dan musiba saboda tsabar san zuciya na irin mutanen garin nan ana ji ana gani an ba yi wasa ba ba a dace ba haka wannan abin zai wuce an ci mutunta annabi a Denmark a nan kowa hankalin zai tashi aka rika fitowa ana zanga-zanga to yanzu ba a Denmark ba a kwaliyar Kano aka kuma cin mutuncin da aka yi wa annabi yanzu a Kano ya fi wanda Denmark sai ko bai fi ba ya fi shi jiya jiya nan wani bawan Allah wani abu faɗi ma ya turo min wani kafin turo min din da ya yi a ciki abin da yake faɗa shi wani shehi ne yana zaune babban shehi ba zan gaya muku shi ba a cikin wannan dattijaniya yana zaune wani ya neman kirari ba za ku ji abin da yake faɗa da kansa na ina ruwa na da sika dama abin da yake faɗa cewa yake ai ba babbar mace babbar ba irin watan bace da yi kun fahimta ko ai saboda akwai wanda yanzu wannan bayanin da nake ma rusun ransu yana kusuwa amma abin da yake gaya mar sai yake shi shehin yana zaune yake cewa idan duk wanda yake so ya ga shehi Ibrahim gashi a zaune wanda yake so ya ga shehu Tijjani gashi a zaune wanda yake so ya ga Annabi Muhammad gashi nan wanda yake so ya ga Allah da kansa gashi nan abin da ya gaya mar kenan kuma wannan abubuwan duk karatu ne ba za a gaya mutane gaskiya ba saboda tsabar ba ma san Allah saboda kawai san zuciya to saboda haka duk wanda ya san yana irin wayannan abubuwan wallahi ya tuba duk wanda ya ce wa Allah madaukakin sarki da irin wannan wallahi tallahi Allah ba zai sa shi aljanna ba domin Allah ma ka raina shi ka wulakanta shi ka kuma raina masa annabinsa to da haka ya kamata mu kiyaye kada wani zan zuciya kuma ba wai ko dan kungiyar ka ne da kake kungiya yayin irin wannan abin sai mun taga masa siyasa ko waye shi wallahi tallahi a yau wani babban malamin mu da muke ji da shi yayin irin wannan abin billahi la ilaha illa huwa da yau ba mu ba shi kuma sai mun diran masa ko waye shi wallahi tallahi sai mun diran masa abin da ya mana zafi da shi kamar kai ne yanzu kana kungiya ka zo ka ce mana abubakar mahmud gumi ka kawo ka irin wannan da kai da gumin zamu diran ma ko saboda kana kaunar shek gafar ka zo ka irin wannan diran maka zafi ba abin da ya mana zafi idan wato girma ya zo na Allah da manzon ba ma kallon girman kowa bi ta zami ta kanka ba karshe ba kenan kowa ai da wanda yake ji yana da kima a gurinsa kai ke kake takama da shi kai kuma da baka ke yin ai akwai je babban malamin da kake takawa da shi to ko je yayi irin wannan wallahi sai mun diran ba wallahi tallahi sai mun bi ta kansa ballantana wasu ke wannan ba abin mu da wani je babban je mu shine annabi alaihi salatu wassalam shi za mu yi biyayya shi za mu yi aka aiko mana shi kuma aka ce wato mu rika sauraron sakonsa ta ko ina wa in tudi'uhu tahtadu haka Allah yace in mun bi shi zamu shirya Allah bai ce in mun bukanin babanka ko mahaifinka ko wani jeyin ka zamu shirya ba Allah ya faɗa haka ba amma wannan san zuciya har ina da yawa mutanen da suka ji wannan abubuwan da wannan mutumin ya faɗa wallahi da yawa ba su bacci ba wani bawan Allah ana yana jin wanda yace ya dena dari ka da yau ya dena wallahi ya dena to kaga wanda yake yi ba da san zuciya ba kenan yana ji an jira wa annabi ba a digiti wan duk wanda yake a yaki wanda ya san unguwar a yaki ai ya san akwai irin mutanen na unguwar kuma a cikin wannan unguwar da ta yi ita wannan matar da ta yi akwai ɗaya daga cikin ɗaliban da muke karatu da su mahaifinsa da ƙanin mahaifinsa duk janawa ne yace ya rantse da Allah akwai ran da matar ta taɓa zuwa ɗakin kanin mahaifinsa tana shiga sai ta fara tuba kayan ta tace shehu ibrahim ne ya aiko ta ya amfani da ita duk abin da yake so yayi ya tashi da ya ji abin bambara kwai tana fara tirigin kawai sai ya kwalla kara matansa suka zo su biyu suka rirrike su tana tattara kaya haka aka yi wannan abu shekara goma baya haka za a yi ta zama kawai zama da muna san zuciya dan kana zage ka ba za ka faɗi gaskiya ba sai mun faɗa da can da ake rufa rufa ba ruwan mu da aƙidar ka ka je can ko me za ka yi kai amma yanzu da ya zama ana iya kama sunan annabi a zaga a ci mutuncinsa to wallahi ba wanda za mu daga aka ba babu shi mutum ya yi kaɗan ya zo ya ga wato mutuncin annabi alaihi salatu wasalam mu zuba mar ido ba mu ga wanda zai haka mu zuba mar ido babu shi kuma ku sani ina ƙara nana ta duk wanda bai ji takaici a zuciyarsa ya yi baran baran da wannan abun mutu wallahi shi ma munafiki ne duk wanda bai ji wannan abun ya ɗaga mar hankali ya ji baya yin sa ba wallahi shi ma ya shiga kuma yanzu muka san irin fushin da ga ita ana ta ruwa a wurare mu an kiyaye mana duk kuna tsammanin wayan abubuwan ba yana ɗaya daga cikin laifukan da muka yi wa Allah ba ai ya kamata a ce yanzu damunar ba ta yi nisa ga zafi da ake fama da ka kunna bankan ka ji tana fito ma da iska ta zafi ko ba haka yake faruwa ba duk wayannan abubuwan kuma muna neman sauki kuma mu rika tsokanar Allah sauki muke nema mai hukun mu istighfari mu koma zuwa ga Allah kuma ya zanto Allah muke tsokana mu ce duk ma abin da zai yi kenan idan kana so ka tsokane mutum haka taɓa babban masoyinsa waye babban masoyin Allah annabi alaihi salatu wassalam to yanzu matsayin ya kai shi za ake ketawa saboda haka wallahi mu shiga taitaye mu muna fama da masu zagin sahabbai ko yanzu mun koma amma wuce kan sahabbai kan annabi kuma aka dawo ana wata ga wata kenan sai ka rasa ta ina za ka biyo ana taba annaba alaihi salatu wassalam sannan kuma ana taba sahabbansa muna taba ma da su sai kuma yanzu aka ma kyale na aka jira wa annabi alaihi salatu wassalam saboda haka ya kamata mu shiga taitaye mu duk wanda ya fada cikin irin wayan abubuwan wanda yake yi a bisa wato dan ya kaunar Allah da manzansa to ya sani cewa ba hanya ce mai kullewa bai tuba wanda kuma san zuciya ne to da irinsa muke in sun mutu za su gamu da Allah a cikin fushin ubangiji mana hukuncin zargi domin sun keta alfarmar annabinsa saboda haka wannan shine abin da nake ga wajibi ne in gaya wa al'umma domin ba faɗa ba ya zama karatun banza muke ba na kullum na zuwa mu wa tarihin annabi kuma ana ce ta annabin mun kasa washe kariya domin zama makaryata shi da ya zama naga ya zama wajibi mu faɗa wanda abin ya yi wa daɗi ruwansa ba zai ma daɗi na faɗa ba wanda ya kuntata wa ruwanka idan ba ɗan san zuciya ne kai dan ranka yi baki dama na faɗa in kuma mai neman gaskiya ne na faɗa ne don ka gane gaskiya ka gane cewa yaudara ka ake Allah ya sani wato wato ballatu na isar da iya abin da zan iya shine amfanin karatun duk abin da ya taso mara kyau ka tarar da al'umma idan mutum ya je kiyama aka tume shi ba zai ce ba a gaya marwa an faɗa amma wannan musiba har ina saboda haka ya kamata mu shiga taitaye mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allahumma اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين